والكبر كهلا وهبا قهوا سلسلا قاتمت كنسل قاقل نسل جور بدها والك مرتهلا وهبا قهوا سلسلا قاتمت كنسل قاقل نسل جور بدها والك مرتهلا وهبا قهوا سلسلا قاتمت كنسل قاقل نسل جور بدها والك مرتهلا akan fi'ilai waɗanda suke mazidai wato a wannan baitin ya kawo wajen aune-aunen mazidi guda takwas bayan a baya mun samu auno ne a baya a baiti na farko guda ne a baiti na biyu fa baiti na uku fa sha takwas to a nan kuma ya sake kawo wasu takwas ɗin an haɗa muna dojin ishirin da shida kenan to wahaban da'a ya ce yana daga aune-aunen daɗi awan if an la'a if an la'a shi wannan awan asali sulasi ne amma aka yi masa ƙari ya koma harafi shida wannan awan ba ana yin sa ne don dubo ma'ana ba awo ne na ilhaki an kawo awan if an la'a dinnan wato la'a a ƙarshe da alhamza ne ita alhamza ta daɗi ce ihiban ba'a ihiban ba'a if alla'a if alla'a alhamza kanta ta ƙarshen daɗi ce alif na farko daɗi ne nuni daɗi ne a ciki abin da yake asali ha ha ƙarami da ba da ɗa'i su ne da asali a ciki amma da alifin da nunin da alhamza ta ƙarshe duk daɗi ne ihiban ba'ar rajulu mutum ya yi ƙaton ciki ihiban ba'ar rajulu mutum ya yi ƙaton ciki wannan awan an kawo shi ne don ilhaƙi kawai da awan if'allala sulasi ne aka kawo shi don a riskar da shi da mazido ruba'i. saboda awon if'alala asali mazidin ruba'i ne mazidin fa'alala ne wahaban da hawan sala sai awo na biyu a nan wato wanda shine na ishirin awan ifwan ala ifwan ala shi ma wannan mazidin sulasi ne an yi shi ne don zarar ilhaki ifwan ala da alifin na farkon da wawi na uku da nuni ta hudu duk daɗi ne fara da ainihin wato a iwan sala da ha'in da sadin da lamun na ƙarshe su ne asali amma da alifin na farko da wawun da nuni duk daɗi ne ihiwan salat da'iru ana cewa ihiwan salat da'iru iza a haraja hau salatahu iza lawa unukahu wa a haraja hau salatahu idan tsuntsu ya mai da kansa baya ya zamo nan wato burgaminsa inda abincinsa ke taruwa ya fito an ga ya fito ya yi tudu kanku ya yi ba to shine ihiwan salat da'iru ifuwan ala wahaban ɗahawan sala sai awo na ishirin shine awon islanka islanka if an la if'allala ne to amma zama if'alla shi ma dai wannan mazidin sulasi ne an kawo shi ne don zarar a rufsar da shi da awon if'allala if'alla if'alla islanka islankan rajulu mutum ya kwanta a kan ƙeyarsa wato ya kwanta yana kallon sama islankan rajulu ya kwanta a kan ƙeyarsa a if Allah kenan sai auna ishirin da biyu shine ta maskana ta maskana awan ta maf'ala ta maf'ala shi ma wannan asali sulasi ne amma aka mai da shi humasi shi wannan ne harafi biyar ne ta maskana ta maf'ala da ta da ni ne su ne daɗi da sun da kafi da nuni da asali ne wannan shi ma'awo ne da yake an kawo shi don ilhaƙi da awon ta da haraja ta fa'alala don a aristar da kawai sulasun da awon ta fa'alala mazidin ruba'i ta fa'alala mazidin ruba'i ne amma wannan asali sulasi ne sakana ta maskanar rajulu mutum wato talauci ya ci shi ne ta maskanar rajulu to ta maskana salka sai awo na 23 shine awon fa'ala fa'ala shi ma wannan sulafi ne asalinsa amma aka mai da shi awon fa'alala fa'ala ɗin a rikar da shi da awon fa'alala ruba'i salkar rajula ya ka da mutum akan ƙeyarsa wato ya ɗaga ya ka da shi har ya zamo ƙeyarsa ta taɓa ƙasa shi ne salkar rajula shi waccan islanka lazimi ne wannan ko salka mai ta'addani islanka iyakarsa fa'ilinsa salka kuwa fi'ili ne muta'addi yana bukatar fa'ili da kuma maf'uli yana bukatar fa'ili kamar kowane fi'ili sannan yana bukatar maf'uli domin shi ne ta'adda ne salkar rajula ni ma'ana alkafu ala ƙafahu kalnasa sai awo na 24 shi ne awon kalnasa kalnasa shi kuma wannan awan fa'a na la fa'a na la kalnasa awan fa'a na la nunin ita ce mazida kalasa ne asali a shi ma sulafi ne aka mai da shi awan fa'alala don ilhaƙi da ruba'i don a ilhaƙinsa kawai da ruba'i sai awo na 25 shi ne jauraba ya jauraba fa'a jauraba fa'ala awan fau'ala jauraba fau'ala a shi ma wannan asali sulasi ne aka mai da shi awan fa'awala don ilhaƙi da fa'alala don zarar a ilhaƙinsa da fa'alala jaurabar rajulu bi ma'ana labisal jauraba ya sa takalmin da yake jaurabi wato wanda yake a tsakiyar sakatani ne sama da ƙasa ko duk fata ce harwaltu sai awan harwala fa'awala fa'awala wancan wawun ake gabatarwa kafin ayin fa'ala wannan ko fa'awala sai an faɗa ainihin sannan ake faɗan lamun fa'awala harwala shi ma dai sulasi ne aka ƙara masa wawi ya koma wato fa'awala don riskarwa da awon fa'alala ta harwalar rajulu mutum ya yi gaggawa harwarsu na yi gaggawa murtahila ina nimaraita ahan na yi gaggawa ina nimaraita shi yasa an samu aune-aune guda takwas a wannan baitin akwai awo na farko ihiban da'a shine awan if'an la'a sai kuma ihiwan sala awan ifwan ala sai islanka if'an la sai ta maskana ta maf'ala salka fa'ala kallinasa ko shi fa'anala kallinasa fa'anala sai kuma jauraba shi ko fa'ala sai harwala shi ko fa'awala ta'awala auna auna guda takwas kenan a su ne duk dai a ciki dai in mun duba auna aunan duk na wannan baitin na zarar ilhaki ne ba wani awo da a ciki wanda yake an yi shi don dubo wata ma'ana ba irin kamar awon if'alla ba ne ko if'alla ko if'allala na asali wanda yake ba na ilhaki ba wanda yake shi aka yi shi ne don dubo ma'ana to duk waɗannan auna-auna su kawai an yi su ne don zarar ilhaji ana yin su ne don zarar ilhaji fa'idar sanin wannan ta yi wani ya ce a to tun da dai ba ma wata ma'ana ake dubowa ba me yi sai na tsaya na san su fa'idar sanin su kada ka ga an kawo fi'ili ya rikitar da kai an kawo fi'ili da wani awo ya zamo ya rikitar da kai in ka san wayannan aune-aunen sai ka iya gane ga irin awansa ba zai rikitar da kai ba saboda misali aka kawo fa'alatin nan kace ai awansa fa'alala ne kayi kuskul masana za su ma ba fa'alala ba ne an dai dubo awon fa'alala din ne aka kawo shi ko aka kawo awon kalnasa kace shi ma ai fa'alala ne masana sai su ce ma a a kayi kuskure awon fa'alala da fara da ainin da lamun guda biyu duk asaliye ne amma wani awon kallinasa kallinasa nunin ba ta asali ba ce shi yasa dole ka duna cewa ba ta asali ba ce koyaushe ana so a bambance tsakanin harafi na asali da wanda ba na asali ba saboda gane haka yana da muhimmanci ko da za ka sarrafa fi'ilin yanzu misali daga kalnasa aka ce to ka kawo sunan fa'ili kai tsaye za ka ce muƙallinisu tun an ce kai tasgirin safa ya za ka yi tasgiri wanda a ka'idar tasgiri in an tashi tasgiri harafi na daɗe in ya zamo sunan ya yi tsawo to harafi na daɗe ɗauke shi ake ko harafi na daɗe ɗauke shi ake yi shi yasa a kalnasa idan kai tsaye kasancewa nunin nan na daɗi ne ka san yadda za ka yi wajen tasgiri ka kawo tasgirin kalnasa shi yasa sanin wannan ɗin yana da muhimmanci ba wai zara ciko ne ba saboda tayo a gaba in Allah ya taimaka aka ci gaba da karatun tasirifin a ga inda sanin wannan din yake da matukar amfani idan a yanzu a wannan matsayin aka yi sakwa-sakwa da sakin to kuma sanda amfanin zai zo nasa sai ya zamo sai an sake komawa an sake binsa amma idan ya zamo an bi shi an fahimta tun a yanzu sanda amfanin zai zo sai a ga abin ya zo da sauki saboda ba bukatar a ce sai an yi muraja'a ko sai an koma karatun an ɗauko daga ƙasa ƙasa daman ƙasan an sani shi yasa sai ginin da za a yi kawai sai ginin da za a yi kawai koyaushe gini in ya zamo an gama harsakinsa sarai yakan zamo da sauki yakan zamo da sauki amma in aka ce sai an koma ma an fi da harsashi shi kansa sai ya zamo aiki aiki ne yin aikin aiki ne amma in ya fito yanzu nan ma shi kansa sai ya ringa ba da sha'awa to haka shi ma ilimi harsashin ilimin yake da muhimmanci sai mu sake mene ta wannan bai eh ya za a ce sai a shafe ne a ciki yau ba gara ce mukayyilisu mukayyilisu da nimin da nunin duk na daɗi ne to amma ita nimin ta zo don ta nuna cewa sunan fa'ili ne daga kalnasa shi yasa sai ya zama a ce muƙayyilisu ko a yi ilu daman cewa aka yi ko a yi ilun ko a yi ilu lima zada ana kawo awon ko a yi ilu ne ko ko a yi ilu ga abin da yake ya hauna sulasi ko to tun wanda ya haura sulasi sai a kawo masa ko a yi ilu muƙayyilisu sai a shafe nunin wanda daman za'idi ne an kawo shi ne lil ilhaji an kawo shi a asalin fi'ilin dan ilhaji kalinasahu muka yi lisu ne ma'anarsa kenan eh sunan fa'ili ne ma'anar kalinasa din kalinasahu bi ma'ana albasahul kalansu wata ya sa ya sa hula muka yi lisu dan ne sa hula muka lisu ne sa wa wani hula ne bai wani hula ko shine muƙallin to amma muƙayyilisu an yi tasgirinsa ehem muƙayyilisu a to wannan baitin kenan sai mu sake mai baitocin guda bakwai ne kawai amma ya kamata a bada himma a kai wanda yake da alloma na rubutu a gida ya ta rubutawa ya haddace saboda wanda da Allah sa ya fahimce su cikakkiyar fahimta to insha Allah ta'ala ilimi dai sai dai a nemi wani shi kan ya samu sai dai a nemi wani wanda zai samu shi yasa kuma kada guda bakwai din da ya zamo sun nauyi idan an koma irin su murwisade ko hisnu rasimiya za a yi wanda shi a irin wannan littafin za a sami irin wannan fiye da ɗari kuma da haka ake zaunawa a haddace su ɗin to yanzu dan an gamu da bakwai kawai kada ya zamo a a nuna musu naci hakikanin naci idan dai an maimaita an maimaita za a gane za kuma a ga kowanne kai tsaye ma da wani zai tambaye ka a to shi awon if Allah annan nawa ne a auna aunan da Ibn Malik ya kawo alaniya za ka fa na kaza ne kafin shi kaza awo kaza ne bayansa kuma awo kaza ko awon ta maskana misali na nawa ne na nawa ne za ka faɗa masa na kaza ne kafin shi awo kaza ne awo na kaza ne kafin shi bayansa kuma sai kaza awo kaza aka kawo ya zama ka gane yadda mutum ya san lungunan unguwarsu ko ta ina shiga zai fita ko dan ko kofar gidan wane ne ya san to ai ga inda in yi gaba gidan wane zai in gaba in baya gidan wane ne Allah taimake mu da wuyar faɗa ta fuska a ruriya yake ne akwai akwai wata sarƙila wadda yake an taɓa ta ne wahaban da aha mustaf'ilun wahaban da aha mustaf'ilun wasalastu ita ba nan ta bin ai ba taɓa ba fa'ilun sai wace lanka ita ma ba a taɓa ta ba ita ma ba ai ba a taɓa ta ba ko kanasal fa'ilun wannan ne daman da an sai na zuwa da habnu ne wannan ta hudu ta zo da habnu amma ukun duk da suka gabata ba a taba ko ɗaya a cike ba kakal nasar ita ma ba ta ba ba ko kakal nasar jaurabat ita ma ba ta ba ba ita ma ba ta ba ba harwal tumur harwal tumur ita ma ba a taba komai a ciki ba ta hila shi ne kawai ya zo ce kawai aka taba wadda daman duk a duk sun zo da habu ne dama an fada shi baro ba sai da baya zuwa ta ni sai da ya zo wafi ta karshe kuma sai ta rarrabin ita ma dai an mata habnu amma ba nan duk ta ilolin sai dai suke ba a taba ko ɗaya ba ya sa ma bai kamata yi ya faɗa ba inda tab'ida ce cikakkiya aka kawo zahazaɗatu halkamtu rahamastuku wa Allah tara shaftuj fa'azzak wa an lahamma kadaran aljamala to zahazaɗatu zahazaƙatu halkamtu rahamastuku tukuwa Allah kara shaftuj fa'azzat lahamma qadaran aljamala zahazaqatu halqamtu rahammastuku wa Allah kara shaftuj fa'azzat lahamma qadaran aljamala zahazaqatu halqamtu rahammastuku wa Allah kara شبتك فعزت لهما قدرنا الجمل زهزقت هلقمت رحمستك رحمستك وألا تره شبتك فعزت لهما قدرنا الجمل kan aune-aune na fi'ili wanda yake mazidi mun kai wato wajen guda ishirin da wajen shida ko to a wannan baitin ma ya sake kawo wasu aune-aunen ya kawo wajen awo guda takwas a wannan baitin na farko dai awon af'ala af'ala wato shi wannan ainin aka maimaita amma kuma a farkon a farkon aka sake kawo shi af'ala da aini guda biyu ainin ne da farko ainin ne kuma na uku af'ala kamar zahazaka zahazakar rajulu zahazakar rajulu awan af'ala kenan zahazakatu sai sai halkamtu awan haf'ala haf'ala shi kuma ha'in ne da farko ha'in shine da farko awan haf'ala kama halkama halkama ha'i aka kara da farko wannan auna aunan guda biyu da sauran guda biyu ma da za a faɗa a wannan baitin duk an kawo su ne an yi daɗin ne don a riskar da sulasi da ruba'i ya koma awan fa'alala kawai shine aka yi ƙarin da awan af'ala ɗin na farko da awan haf'ala wato kamar halkamtu ɗin da kuma wato awan faha'ala faha'ala kamar rahamasa rahamasa asali ramasa ne shi ma wancan laƙama ne asalinsa wancan kuma hazaƙa ne hazaƙa ne ya koma zahazaƙa wa laƙama ya koma halƙama wannan kuma ramasa ne ya koma rahamasa faha'ala faha'ala rahamastu rajula na binne mutum halkama kuma wato ya yawaita haɗiyar abu halkama daga laƙama ne ya haɗiye shi to duk wannan auna-aunan dai guda uku an kawo su ne don a riskar da shi sulasi da ruba'i ya zamo ya zo daidai awon fa'alala shi ne aka yi ƙari to amma koyaushe ƙarin da aka yi harafin ƙarin ake faɗa ba a cewa awon fa'alala ne in ha'i aka ƙara sai a faɗi ha'in a inda aka ƙara ha'in idan ainin aka kara ta fuska an maimaita shi to ainin ake fada in kuma lani ma da aka kara haka to sai awan ikwa Allah awan if wa Allah ikwa Allah awan if wa Allah shi ma wannan mazidi ne na sulasi an kawo shi ne don a riskar da shi da awan idma'anna awan if'alalla mazido ruba'i wannan an ƙara harafi uku ne shi ma a ciki to ifwa Allah sai tara hashabtu tara hashabtu tafaha tafaha ala tafaha ala tafaha ala tara hashafa ya tsotsi abu wato da bakinsa daga rashafa ne asali ra shafa da tara da ha babban duk ƙari ne tara ha shafa ta faha ta faha ala tara ha shafa sharaba to sai awan fa'azza id fa'azza shi ma wato wannan awan if a alla if a alla ادفعز ادفعز افعل akwai alhamza kafin ƙarshe shi ma dai wannan mazidin sulasi ne isfa'azzar rajul wato mutum ya fusaci mutuwa mutum ya fusaci mutuwa ma'ana isfa'azzar rajul kenan asali da jini da fada zadi su ne asalai a ciki amma wato aka ƙara alif da farko aka ƙara alhamza shi kuma zadin aka karɓi tunsa wato aka ƙara daga jinsin lamun fi'il ya koma ijifa azza hakanan islahamma islahamma islahamma wato asali sahima ne if ha isla if la alla asali sahama ne lamun wannan na farko ƙari ne sannan a can a ƙarshe ma aka ƙara wani asali sun ita ce asaliya if amma if isla lamun shi na daɗi ne if la shi yasa sai a faɗi lamun da sigarsa if la alla islahamma ma'ana islahamar rajulu wato mutum fuskarsa ta sauya yara ne a fuska ya ake fuska ta fada fuskarsa ta fada islahamar rajulu islahamar rajulu fuskarsa ta fada sai kuma badarana fa'alana fa'alana na a ƙarshe fa'alana nunin na ƙarshe mazidi ne ta'alana kamar kadaranar jamala ya sa wa raƙuni man gelo ya shafa wa raƙuni man gelo shi ya sa auna-auna hudu dai a cikin baitin da na farko af'ala da wato hazzakatu da haf'ala da kuma faha'ala da kuma wannan fa'alana duk an kawo su ne don a ilhaƙi da ruba'i mujarradi wato ya zama wajen faɗar fi'ilin ya yi kama da awan fa'alala shi yasa wannan an kawo shi ne kawai don ilhaƙi da ruba'i mujarradi haka kuma sauran aune-aunen hudun ma dai da suka rage shi awan ikiwa Allah ikiwa Allah ifwa Allah ifwa Allah da kuma tara hashafa ta faha'ala ta faha'ala da kuma ijfa'azza if ijfa'azza if'a'alla if'a'alla da kuma islahamma ifla'alla to duk wa'annan an kawo su ne su ma daidan ilhaja sai dai shi ilhaƙin ba da mujar ruba'i mujarradi ba da mazidin ruba'i daidai mazidin ruba'i da harafi ɗaya ta tara hashafa ya yi daidai da awon ta da haraja so ruba'i wanda yake an masa daɗi da harafi ɗaya iki wa allako da izfa azza da isla hamma su awon idma anna aka dubo if alalla awan if'alalla aka dubo a akai akai dada to wannan baitin kenan sai mu sake zahazaka wato yayi nisa yayi nisa da yayi nisa a tafiya shine ma'anar zahazaka yayi nisa wanne wato iki wa allar rajulu mutum ya tankwafa iki wa allar rajulu mutum ya tankwafa to sun sake fastu kalkabtu jalmaltu wa galsama sun madalan masa haram ma'at wa alan kasantu hila tarmasu kalkabtu jalmattu wa galsama sun madalan masa haram ma'at wa alan kasantu hila ترمسك التبت جلمت وقل سما ثم لما سهرا مأت وألان كسنت خلا ترمسك التبت جلمت وقل سما ثم لما سهرا مأت وألان كسنت خلا ana ci gaba da ambatan aune-aunen fi'ili wanda yake mazidi ya kawo awan taf'ala taf'ala wanda shi me aka yi an ƙara ta ne a farko ta aka ƙara a farko tar ta farko ita ce za'ida taf'ala kamar tarmasa tarmasa wato asali daga ramasa ne da radda nimin da sun su ne na ɓuya ana cewa tarmasar rajulu idan ya ɓuya an yi taro ko an je yaƙi ko abin da ya kama da haka amma shi ba shi tarmasa kenan tarmasa tarmasa tarmasu sai minin kaltaba sai kuma awan fa'atala kaltaba kamar kaltabtu awan fa'atala shi ma dai tar aka ƙara amma kafin lamun fi'ilin kaltaba wato asali daga kalaba ne ma'ana kalaba wato kaltaba mutum ya bayyana sabanin abin da ya boye ya yi mudahana kenan wato ya yi yaudara yayin da da yake a zuciyarsa amma kuma ya bayyana ba haka ba to kaltaba fa huwa kaltabanu ana cewa kaltaba fa huwa kaltabanu ko kaltabu ko kultubu kamar ja'afaru ko kumfuzu kultubu mutum mai yaudara mai ɓoye abu ko ana cewa kultubu kamar kumfuzu ko kaltabu kamar ja'afaru ko kaltabanu to kaltabtu sai jalmatu jalmada shi kuma wato awan fa'a mala jalmada fa'a mala fa'a mala nimin ita ce ta daɗe jalmada bi ma'ana halaka ra'asahu jalmadahu bi ma'ana halaka ra'asahu da asali da jim da lami da da'i ne mimin ita ce ta daɗi jalmada wannan kafin lamun aka ƙara mimi awo da ya gabata shi ta aka ƙara kafin lamun wannan kuma mimi aka ƙara wagal sama gal sama sai kuma awan fa'a lama kamar galsamahu galsamahu fa'ala ma awan fa'alama galsamahu bi ma'ana kada galsamatahu ya yanke makogwaransa galsamahu ya yanke makogwaransa awan fa'alama shi kuma wannan nini aka kara ka bayan lamin a ƙarshe aka ƙara mimin a ƙarshen fi'ilin ne aka ƙara fi mimin duk waɗannan aune-aunen guda hudu da shi tarmasa da kaltaba da jalmada to da galsama duk an kawo su ne don ilhaƙi da daharaja wato ruba'i wanda yake mujarrabi auna nan guda hudu da shi ita tarmasa din da kaltaba da jalmada da kuma galsama duk an yi su ne don ilhaƙi da ruba'i wanda yake mujarrabi sun madlan masa sannan kuma idilan masa da ihiran ma'a su wannan awan if'ammala if'ammala su wannan guda biyun suna nuni ne ga awo ɗaya if'ammala an ƙara alif da farko aka ƙara mimi mimin maha guda biyu daga dalasa ne aka kawo awan idilan masa hakanan daga hara'a ne aka kawo awan ihiran ma'a ihiran ma'a shi yasa su an yi ne don ilhaki da mazidon rubai don yi daidai da awon if'alalla kamar ilma anna ahin a shi yasa aka kawo su ahin wa'alan kasa sai kuma awan if an ilan kasa if'allasa if'allasa ilan kasa daga alaka ne alifin na farko da nunin da sun ta ƙarshe duk daɗi ne shi yasa awan if an lasa if an lasa an ƙara alif da nuni da su daga alaka ne aka kawo ilan kasa ma'anar ilan kasa akan ce ilan kasa sha'aru shi wace wato ilan masa abu ya yi duhu ilan masa lailu dare ya yi duhu ihiran ma'a ihiran ma'a rajul mutum ya dukufa wajen tafiya ko wajen aiki ihiran ma'a kenan ko ihiran ma'a dam'u hawaye ya kwararo da yawa ihiran ma'a dam'u hawaye ya kwararo da yawa ilan kasa kuwa ilan kasa sha'aru gashi yayi baki kirin gashi yayi baki sosai shine ilan kasa sha'aru daga alaka ne untuhila duk wa'annan aune-aune an zabo su wa'annan aune-aune da an zaɓo su a wannan baitin da an samu awo guda nawa kenan a guda shida ehem saboda ai da idlan masa da iran ma'a duk ma'anarsu ɗaya ne duk a awo ɗaya ne awo ɗaya ne shi yasa sai na farko ta fa'ala sai fa'amala sai kaltan fa'atala sai kuma fa'alama sai kuma wannan wato na ihiran ma'aif wato ihiran ma'aif ammala if ammala sai kuma na if allasa su ne auna auna guda hudu da aka samu guda shida kai da aka samu a wannan baitin in an hada da na baya sun kai nawa kenan mun samu awo yayi guda nawa kenan guda arba'in mun samu guda arba'in auna auna guda arba'in kenan muka samu to in to hila wannan zaru taslimul baiti ne an zabo duk wa'annan auna auna wannan in to hila din na karshe taslimul baiti ne to yayi duhu idilan masa yayi duhu idilan masa yayi duhu idilan masa lailu dare yayi duhu daga dalasa ne ana cewa kuma idilan masar rajulu mutum wato ya ɓoye wani aibinsa shi ma dai daga dalasa ne kamar satara bi ma'ana satara dalasa da dandala min da sun su ne asali alifi na farko da nimi guda biyu da aka kara su duk wannan mazidai ne to wannan ya wa'alan kasa sha'aru gashi yayi bakikir ilan kasa sha'aru gashi ya yi baki kirin awan if an lasa ilan kasa if an lasa to wannan baitin kenan sai mu sake mai ne kan tarmastu sai kaltabtu kaltaba fa'atala sai kuma jalmada fa'amala sai galsama fa'alama sannan sun madalan masa da ihiran ma'asu awo ɗaya ne sannan ilan kasa awo biyar ne kawai ko da yake guda ɗaya an kawo misalinsa guda biyu an kawo misalai biyu ga awo ɗaya to alam da sun tafi ga wa alau wada asau jajjat bai ɗauku sambala zam laƙar mu man na tasalka wacce ni halala وعلو وتأسوججت بيترت سنبل زم لقرم من نتسلقى واجتنب خللا وعلو وتأسوججت بيترت سنبل زم لقرم من نتسلقى واجتنب خللا وعلو وتأسوججت بيترت سنبل زم لقرم من نتسلقى واجتنب خللا وعلو fi'ilai ko aune-aune na fi'ilai wanda yake mazidi an faɗi auno ne a baya a baitutuka shida da suka gabata auno aka ambata awo arba'in ko to a wannan kuma baitin aka ƙara ambatan waɗansu wanda wato a baya ba a ambace su ba na farko dai daga cikin abin da aka ambata shine awon if awwala wanda shi wannan mazidi ne daɗi ne wanda yake zuwa don gano ma'ana ana kawo awon if'awwala ne don gano ma'ana mazidin sulasi ne a shi yasa ya bambanta da aune-aune da yawa da muka huce a baya wanda suke zuwa don zarar irhaki amma shi wannan if'awwala yana zuwa ne don dubo ma'ana kamar matsalan ila waɗal muhura ilawwada ilawwada ko ilawwazal ba'iru ilawadal muhura ya hau kan dan doki ba ba hau kan doki ba tare da ya sa siddi ba ya hau kan siddi ba tare da ya sa siddi ba asalin filin alida ne da ainin da lamin da da'in alifi na farko da wau wanda yake mura'afi wannan wato shi mazidi ne su mazidai ne shi yasa mai harafi uku ne aka kara masa harafi uku ya koma mai harafi shida ilan waɗal muhura ya hau kan doki ba tare da sijji ba sai kuma awan if lala kamar isau jaja isau jajal ba'iru shi ma wannan awo ne na zarar ilhaki wannan awo ne na ilhaki ba na ma'ana ba ba kamar ifa awwala ba isau jajat kamar wato if aulala if aulala an ƙara alif da farko an ƙara wau aka yi tar'ifin lamun kuma kamar isau jajal ba'iru raƙumi ya zamo ƙato raƙumi ya yi girma sai bai ɗartu awon fai'ala shi ma wannan na ilhaƙi ne ba na dubo ma'ana ba fai'ala bai ɗara dabata wa dabba magani ehin bai ɗara dabata wa dabba magani sai awan a fan'ala fan'ala shi ma wannan na ilhaƙi ne ba na dubo ma'ana ba kamar wato sanbalar zar'u sanbalar zar'u shuka ta fidda wato wato ta ta fidda kai ta fidda kanta ta fidda zangarniyarta sanbalar zar'u za a haraja sanadilahu a fan'ala sai zamlaka sai kuma awan zamlaka fam'ala fam'ala fam'ala nemin ne aka kara shi kuma shi ma dai mazidi ne lil ilhaki an kawo shi ne kawai don ya zamo ya daidai da awon fa'a lala zamlaka fam'ala zamlaka alfahalu raƙumi ya zub da maniyinsa kafin ya ilaji kafin ya ilaji zamlaka alfahalu urmu manna ta salka ka faɗo da ta fa'ala kamar ta salfa ta salka ya kwanta a kan ƙeya ya kwanta a kan ƙeya ta salka wacce ni halala ka kiyayi ɓanna a wannan wato an kawo awon if'awwala if'awwala sannan aka kawo awon if'awlala sannan aka kawo awan fai'ala sannan fan'ala sannan fam'ala sannan tafa'ala aune-aune guda shida ne shi yasa wato muna da auna-auna a wannan babin guda arba'in da shida a cikin su dai wa'anda suke na dubo ma'ana guda nawa ne kenan a ciki muna da wanda yake sulasi a ƙara masa harafi daya ya zama ruba'i muna da auna guda uku wanda suke wa'annan su na dubo ma'ana ne shi ne awon af'ala wanda aka fara faɗa da farko sai kuma awon fa'ala sai awon fa'ala su wa'annan duk auna-auna ne na dubo ma'ana guda uku sannan wanda aka kara wa harafi biyu muna da awo har guda biyar wanda su ma na dubo ma'ana ne shi ne awon ifta'ala awon infa'ala awon tafa'ala awon tafa'ala da kuma awon ifa'alla wannan auna auna guda biyar su ma na dubo ma'ana ne in an hada da wancan ukun takwas kenan sannan muna da mazidin sulasi da harafi uku shi ma aune-aune guda hudu wanda yake da dubo ma'ana akwai awon if'awala akwai awon if'awala akwai awon iftaf'ala wato kuma akwai awon if'ala in an hada da wa'ancan guda takwas ya zama sha biyu kenan ko to sannan muna da mazidin ruba'i guda daya wanda shi ma na dubo ma'ana ne ne ta fa'alala ta fa'alala na dubo ma'ana ne sannan muna da mazidin ruba'i da harafi biyu kuma muna da guda biyu akwai if'allala akwai kuma if'alalla wa'annan guda uku an hada da sha biyun can sun zamo sha biyar kenan to wannan auna auna goma sha biyar a cikin auna aunan nan arba'in da shida su ne suke na dubo ma'ana talatin da ɗaya na zarar ilhaƙi ne awo talatin da ɗaya na zarar ilhaki ne awo goma sha biyar su ne awon da suke na dubo ma'ana ake yin su da dubo ma'ana in mun hada da auna mu na asali guda nawa ne muke da su auna-auna na asali wanda ba daɗi guda hudu da ɗaya ruba'i da kuma guda uku sulasi in an hada goma sha tara kenan ko ya zama goma sha tara kenan akwai guda daya ruba'i akwai kuma guda uku guda uku sulasi in an hada da wannan auna aunan goma sha biyar wanda suke mazidai ne amma dan nemo ma'ana ya zama sha tara shi yasa za mu ga masalan shawul islam shawul ibrahim a tofatul adfali ya kawo wa'annan auna aunan goma sha tara ne kawai domin bai kawo waɗanda suke mazidai don ilhaki ba da yi magana akan mazidai don ilhaki ba tun da tufatul alfali an yi ta don masu farawa ne shi yasa ba sai an kawo magana akan wanda yake mazidi na ilhaki ba wanda wannan sai wanda ya fara tafiya da ilimi ake nema ya tsaya ya san su saboda yadda aka faɗa sanin nasu yana da amfani da yawa ga abin da za a ɗora nan gaba a karatu to a wannan dai baitin kenan sai mu sake mai tashi ke ake dangane da aruri ta kubuta duka ko akwai wanda yake an taba wa'alau wada'a ita ta kubuta kenan sau jajat sau jajat fa'ilun ita ma ta kubuta ko bai ɗar tusan bai bai dar su sam mustafilun ko sambalazam balazam ta ilu ita ce daman an yi mata habnu dole ko laƙar muman laƙar muman ta mata habanu ita ma na na ta salka fa'ilun ta sal na ta sal fa'ilun kawacce ita ma ba a yi mata kome ba halala fa'ilun shi ma dama yana zuwa da habin shi yasa guda nawa ne suka zo da habinu guda hudu ko guda guda da ta arurin da ta rarraba sannan kuma akwai guda biyu bayan nan yan ta arurin daman dole tana zuwa mahabuna da ta rarrabun da kuma guda biyu bayan nan ko yasa guda hudu ne suka zo kubutattu guda hudu kuma hablu ya shiga musu to lade wadda ɗayyo ta shigarwa ko ba wadda ɗayyo ta shigarwa to sai fi babin fi filin murari to wannan babi ne akan fi'ili wanda yake murari yace bi ba'arin natil murari aftatish walahu rammun iza bi ruba'i mutlaqan wusila bi ba'arin natil murari aftatish walahu rammun iza bi ruba'i mutlaqan wusila bi ba'arin natil murari aftatish walahu rammun iza bi ruba'i mutlaqan wusila ببعض النات المرار أبتتي وله رم إذا بالرباء مطلقا وسلا ببعض النات المرار أبتتي وله رم إذا بالرباء مطلقا وسلا ابتتي كبوء المرارئة